وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يا لهدي 21 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1437 wadda ya daidai da 26 ga watan 6 miladiya shekara ta 2016 a karatunmu na yamma muna cikin suratul tauba mun riga mun gama da suratul anfal to kafin mu ci gaba da karatu muna sanar da waɗanda suke yin itikafi wato zaman masallaci don ibada a wannan masallaci cewan waɗanda muka rubuta sunansu aka sa a list za mu rika ba su abincin bude baki ta hanyar kiran sunansu ko yaushe da yamma amma wani abin da za mu ciyar da su ku sani ba gwamnati ne ta ba mu ba ba gwamnati ne ta bayar ba a ajihunmu ne saboda yau na ji wani wakilin gwamnati a ƙarƙashin ma'aikatan addini religious affairs yana cewa dukkan masallatayen juma'a na bauchi an raba musu miliyan 21 don su ciyar da fakirai masu azumi gyaran da dan yi masa anan ko kalubalantan da dan yi masa anan da yace dukkan masallatayyan juma'a na Bauchi an ba su to mu nan masallacin juma'a ne mu ba a kawo mana ko kobo ba ko mu karbi ko kobo ba hasali ma bara ma shekarar da ta wuce sun kawo dubu ɗari hudu nan ban karɓa ba a jihuna na ciyar bara ma ya kamata su san haka bara ma ko kobo ba mu karɓa ba in kuma ko da ya kawo su turo shi su zo da shi nan ya faɗi ranar da ya ba mu muka karɓa bara ɗin aka bana ma koko ba mu nan ba kawo ba ma saboda haka da yace dukkan masalatayen juma'a na bauchi an ba su miliyan ishirin su ciyar da masu azumi mukan ba kawo nan ba sai sa nake son yin rufa da bara ma koko ba mu karɓa ba nan in kuma yana da dalilin cewa an kawo ne ya faɗi wanda ya kawo saboda wannan cewa da dami muku a jihunmu ne fi sabilillah ba wani wanda ya kawo koko ba kun san wannan awa maganan gwamnati ta kawo wannan ba gaskiya bane an ji awa saboda na kalubalanci wannan sakatare na na religious affairs da yake cewa dukkan masalan da cewa yayi wasu da ba da mu ce masa komai ba amma da yace duka domin muna da ja wannan shine gaskiyar magana an gane wannan yawa insha Allah za mu ciyar daga nan har zuwa ƙarshen ramadana kuma kamar yadda na faɗa ba kokuwa ba ture-ture in dai ka ba da sunanka za a kira ka a baka in an kira ka kuma baka nan za a dema wadda yake nan da muna bari ya lalace ba waɗanda kuma suke da gidajensu ana kawo musu to ba bukatar su rubuta sunan nakinsu inda da kawo maka daga gidanku daga anguwanku ba bukatar ka rubuta sunanka a wurin ka karbi abinci ka bar wadda ya zo daga ƙauye ko daga wani gari don akwai da suke zuwa daga ƙauyuka suna yin itikafi a nan akwai da suke zuwa daga wasu garuruwa ma irin su jigawa irin su filato eh har adamawa suna yin itikafi a nan to kaga waɗannan da ba su da iyalai a nan su suka fi cancantan a ciyar da su a nan an gane wannan tsaye insha Allah da mu ci gaba da karatu mu wannan bayani ma dan yi shi an na dare dan na san mu sakon da ishe musu wow na san da ishe musu bismillah malam muna cikin suratul tauba kun san ayan da muka kwana aya ta nawa 55 ko da shida
أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
kamar yadda aka faɗa mun kwana karatunmu da ya wuce a aya ta hamsin da nawa da hudu tashi aya ta hamsin da biyar inda Allah ke cewa fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum inna ma yuridu Allah liyu'adhibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu Alaihi sallam, kada dukiyan kafirai ta ƙayatar da kai ko ta zama wani abin gwadawa a gare ka domin kafirai suna da dukiya Allah ya ba su dukiya nan duniya amma dukiyan wuta za su tafi da ita talala ne aka yi musu wala auladu haka Allah ya ba su ‘ya'ya kada ‘ya'yansu ya zama abin gwadawa ko wani abin ƙayatarwa a gare ka domin ‘ya'yansu nan ba za su tsare musu komai ba daga wuta ba za su tsare musu azaban duniya ba balle na lahira komin kyawunsu komin ƙarfinsu za ka kada wannan ya ƙayatar da kai an gane wannan aya ɗin saboda nan dukiya da ‘ya'ya kada ya ƙayatar da kai kai mumini a domin da ke cewa wala ta muddan na ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatid duniya eh linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa aka ce mazala kada ma ka daga idanunka guda biyu ka kalli abubuwan jin daɗi da muka bai makafirai kala kala a Allah ce zaharatul hayatid duniya wannan kawai furan duniya ne kawa ne na duniya a wa rizqu rabbika arzikin malicinka shine aljanna khairun shi yafi alheri wa abqa shi yafi menene wanzuwa da dawwama saboda dan kaga kafiri yana ta jujjuyawa cikin ni'ima manya manyan motoci manya manyan gidaje abubuwan jin daɗi kada wannan ya dame ka matsayin ka na mumini jin da mata'un qalil jin daɗi ne dan kaɗan zuwa gaba za a neme shi a rasa musamman ma yanzu rayuwar duniya dinnan da ta zanto ba a daɗewa a cikinta ta yawan ka kai shekara saba'in ko tamanin in ka duba hannun dama ka duba hagu sai ka duk abokanka sun tafi sai ka duk sun tafi duk wadda kai mu'amala sai ka ga duk jikokinka ne duk sawa'in ka sun tafi cikin kabari da san su da kin su sun tafi sai za yanzu in ka duba mutane za ga mutum ɗari dubu da wuya game shekara tamanin ina yan tamanin suka yi duk suna kabari duk sun tafi da ina jin daɗin yake saboda haka nan kada duniya ta ruɗe ka duniya yanzu ba a dadewa ba a dadewa ba kowa yakan kai shekara tamanin ba a duniya ko casa'in ba kowa ba in ya kai wani lokaci sai ya rasa abokai ma abokan sai dai su zama ko 'ya'yansa ko jikokinsa ko kannansa amma tsohoinsa ya samu mutum goma a anguwa ma shekara tamanin irinsa ba zai samu ba ko saba'in ba zai samu ba saboda haka nan karka damu sai za mu Allah ya ce a maro ummati ma baina 60 wa 70 manzo Allah ya ce rayukan al'umma na tsawon rayuwansu daga 60 ne zuwa 70 ba kowa yakan haura nan ba in kuma ya haura to ba zai samu abokai ba sai na dadin yake saraka na ka ce malala a jin dadin duniya kaɗan ne yau akwai gobe babu duk wani tsayen da mutum yake aka jima kaɗai ka neme shi ka rasa ina wane yake yau babu shi ina wane babu ina wance duk an tafi duk ana cikin ƙasa kuma ba mai dawowa sai tashin kiyama hayata hayat kowa ya tafi ta ga ce wala Allah a kare kawatar da kai fala tujibuka amwaluhum kada dukiyansu ya baka mamaki ya kayatar da kai a'a wala auladum haka nan kyawawan ƴaƴansu da ƙarfinsu a kare-kare dame ka inna ma yuridu Allahu abin da yasa Allah ya ba su dukiya nan rayuwar duniya da yaya masu kyawu li yu'azibuhum biha don ya musu azaba da wannan dukiyan da wannan yaya din shine sababi fil hayatid duniya anan rayuwar duniya wa tazhaqu anfusuhum kuma rayukansu za su fita daga jikinsu wa hum kafirun suna matsayin kafirai da wadda ransa ya fita yana matsayin kafiri ina ne makomarsa ta an yi ba a yi ba an yi ba a yi ba rayuwar duniya yar kaɗan mutum ya ƙare ta kafirci zai je rayuwar lahira kuma ba mutuwa ba tsofa tutur cikin wuta an yi ba a yi ba Allah ya tsare mu
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
نعم kun san suratul tauba kamar ko suratul bara'a kamar da bayani ya gabata yawanci tana magana ne akan yaƙe-yaƙe da kuma siffofin munafukai tana tona asirin tana faɗan yadda suke da kuma bayani akan yakin tabuka wanda shine yakin mazala na farko daga shi bai je ko ina bai rasu yaki na ƙarshe kai yakin mazala na ƙarshe daga shi sai ya rasu Allah ya ce wa yalifuna billah innahum laminkum Allah ya ce a famahum minkum walakinnahum qaumun yafraqun walakinnahum qaumun ya farakon Allah ya ce munafukai da suka rantsuwa da Allah suna cewa a ai suna tare da ku su ma musulmai ne su ma muminai ne su ma suna son musulunci su ma suna son Allah su ma suna son manzon Allah Allah ya ce wa mahum minkum ba su tare da ku su kafirai ne idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون in munafukai suka zo jan mazala suna rantsuwa suna ce a ai mun yi imani da kai mun yadda kai manzon Allah ne Allah ce a Allah shi ya san kai manzonsa ne amma ya san munafukai ƙarya suke ba su yadda da kai ba shine nan Allah ya ce munafukai da suka rantsuwa suna ce su ma musulmi ne to ya ganin ku me za su ke rantsuwa ne na farko dalilai guda biyu litar dau anhum don ku yarda da su na biyu kuma don su kare dukiyansu da jininsu da mutuncinsu a wajen musulmai in aka tashi yaki ana yakan musulmi ne wa ake yaka kafiri to kaga tunda sun ce su musulmi ne kaga ba da yake su ba kaga sun kare jininsu sun kare dukiyarsu ba za kwata ta zama ganima ba sai za suke rantsuwa don a yarda da su amma Allah ya san ƙarya suke yi su ba muminai ba ne su ba musulmai ba ne walakinahum qaumun yafraqun mutane ne masu kawo raba ba tsakanin musulunci da musulmai yawa daban suke yawa su suke hada guri su hada wannan da wancan da annamimanci su warga hadin kan musulmi har yanzu ma haka suke su hada wannan da wancan fada su hada wannan da wancan fada Allah raba mu da sharrin munafikai
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون duk dai su ɗin ne munafukan dai duk dai su ne Allah ya ce lau yajiduna malja'an da munafukai da su samu mafaka misali a ƙauye su bar Madina eh aw magaratin ko kuma su samu wani kogon dutse su shiga su bar musulmai su bar madina aw muddakhalan ko su samu nafakan wani rami a cikin ƙasa inda aka tona su shiga ciki su buya lawallau ilaihi da sun da sun koma nan saboda ba su son zama da manzon Allah ba su zama son zama da mu'minai ya zama musu dole ne kawai suke zaune shi cikin madina domin me yasa ba su son zama da shi musulunci yana ɗaukaka yana haɓaka su kuma wannan yana ɓata musu rai kullum cikin baƙin ciki risulun cikin damuwa kamar mutum ne kuna anguwa ɗaya makwabcinka ne kullum yana burin sai ga kaci baya sai ya ga kullum ci gaba kake yi to wallahi da yana da iko dai iya sayan gida ya tashi bar gurin saboda baya son gani da haka munafukai suke tare da manzon Allah suna tare da shi a guri guda kullum manzon Allah yana ci gaba yana ɗaukaka musulunci yana ɗauka yana ci gaba ba za so suna ganin bakin ciki suna ganin bacin rai to wai Allah ce da da su samu wani guri a ƙauye da su zauna su ji daɗi ko wani kogon dutse su shiga su ji daɗi ko cikin rami a ƙasa su shiga su ji daɗi wala da sun bar da sun bar makwabtaka da manzon Allah domin kullun cikin bakin ciki suke kullun a ruɗe suke to haka nan mai hasara da kai yake kullun yana son ni'iman ka ta gushe kuma ni'iman ba ta gushe ba kana ɗaukaka abinda baka da shi yanzu ka zo kana da shi abinda ya fi ƙarfin ka yanzu ka zo ka fi ƙarfin sa kaga kullun yana ganin wannan kullun yana cikin bacin rai kullun yana cikin bakin ciki to wala da zai samu wurin da zai yi taransuwa ya kaure ya barka da yayi haka amma tun ba da da bai samu ba sai ya zauna cikin bakin ciki sai ya zauna cikin bakin ciki ba yadda zai Allah ya tsare mu shine Allah yake bada labari yake cewa law yajiduna malja'an da za su samu wani guri su fake wani mafaka eh aw magaratin ko su samu wani rami a kogon dutse aw muddakalan ko wani rami a cikin kogon ƙasa shine ake ce masa nafak da larabci nafak irin hanyar ban ƙasa din rami cikin ban ƙasa shine sirdaf sirdaf wanda yan shiya suke cewa wannan ya shiga Muhammad Askar ya buya madin ƙarshen zamani Allah ce lawallau ilaihi da sun juya sun koma zuwa ga wannan guri din wahum yajmahun da gaggawa ma sun bar ganin manzon Allah sun bar ganin mumine sun bar ganin ci gaban da ake ta amma ba yadda za su yi haka da zauna cikin bakin ciki haka mai hasada da kai haka dai zauna cikin bakin ciki ba yadda zai yi don daukakan Allah ne ke daukaka ka ba shi ba ko shi ne a kan nan wannan siffa ne na munafukai ba su su ga ci gaban musulunci ba sa son su ga ci gaban musulmai ba sa son su ci gaban manzon Allah ta yau ma haka mai maka hasada yaga kana ɗaukaka kana ci gaba kullum a dame yake kullum yana cikin damuwa eh shi ya kaure bar anguwan ba yadda zai yi shi kuma ya zauna cikin bakin ciki cikin damuwa abinda ba so ya gani na ci gaba kullum shi yake gani ko ba gane bane in tafsir kuma hasanatu da so Allah ce wani abu mai kyau ya same ku yana bata musu rai in wani ma abu na bakin ciki ya same ku to nan kan ya furahul shine suke farin ciki Allah tsare mu da sharrin masu hasada da sharrin munafukai
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعفوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون yayi to wannan ma shine babban sharrin kuma wannan shine babban sharrin shine sharri babba Allah ya ce, Wa minhum, eh, man yalmizuka fi sadaqat fa in wutu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun me sababin saukan wannan aya ne ga ma fassarar ta tukunna Allah ya ce daga cikin su munafikai din nan man yalmizuka fi sadaqa ko da yake aibanta ka kai manzon Allah yake zagin ka yake faɗa munanan maganganu a kanka fi sadaqat lokacin da ka karbi sadaka wajen mawadatan musulmai kana raba ma fakirai to akwai waɗanda suna nan suna tare da kai suna zagin ka suna aibanta ka fayin wutu minha in an ba su wani abu cikin sadaka din nan radu sai su ji daɗi su nuna yardan su wa in lam yuta in kuma sadaka in zakan ta kare ba kai kansu ba ba a ba su ba idahum yaskudu ga suna fushi suna munanan maganganu to kun ji aya din to ka san wani lokacin aya baka ƙara fahimtar ta sai ka san sababin saukanta wa san sababin saukan wannan aya wa zai gaya mana naji mutum ɗaya bayan shi ba kuma waye kai kaɗai ne kawai ka sani mutum biyu mutum uku jayid ya kamata a rika samun ɗaliban ilimi da yawa waɗanda za su rika leke-leke to ga wani can malam to kai na ba me gaya mana me ya sababin saukan wannan aya ɗin eh lokacin da malala ke raba ganima sau daga cikin munafukai waye sunansa waye sunansa zulkuwaisira zulkuwaisira jayyid bai adalci ba kayi kokari kayi kokari kayi kokari wannan aya sababin saukanta kamar da wanda bawan Allah can ya faɗa haka ne akwai kuma wani sababin wa ya san wani sababin bayan wannan kun san aya takan sauka da asbab ko sababi ɗaya ko biyu ko ma abin da ya fi haka amma dai na'am akwai wani ne da ya san wani sabbi to bismillah wa alaikum assalam yake rabo yake raba me a to kuna tare da wancan kenan to ci gaba bai mutanen makka da bai mutanen madina ba sai wani ya daga hannu yawa biyu kenan jayid a santa kunji na uku waye kuma abul khawasir mu'allafatu qulubuhum bai adalci ba diddai haka duk waɗannan sababi malaman su sun kawo yawa wani ma daga cikin cewa yayi da manzo Allah zakka ne ya raba ya karba wajen mawadata sai bai wa fakirai sai wani ya tashi ya ce kai wato ka bai ma ƴan uwanka ƙauyawa masu kiyon dabbobi ka ba su sadaka mu ko ka ba su zakka mu ko mutanen Madina wayayyu ka hana mu ko to wannan ai babu adalci a ciki sai mu lalace masa to idan na bawa masu kiyo ma ai annabi Musa ai mai kiyo ne shi ma ko ba mai kiyo bane wa ma tilka bi ma tilka wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya wa atawakkau alaiha wa awshu biha ala ganami kaga annabi Musa ne kiyo ne Musa da ce masa ina ba masu kiyo ai bai nuna masu kiyo kauyawa bane annabin Allah ma mai kiyo ne annabin Musa manzara bai kaba masa hujja ba to kuma me aibi in an mai kiyo fakiri ne an ba shi zakka ai da mu zo wajen babi na zakka tana gaba aya din shin zakka wa yake cinta wa ake bai ma zakka shin yanzu ma'aikatanmu na gwamnati din nan yanzu waɗanda ba sa samun albashin nan sun cancanci a ba su zakka ko ba cancanta ba sun cancanta dukkan sun cancanta za mu zo an gane sadaka idan mai kiyon dabbobi ya cancanci a bashi zakka ai sai a bashi ai ba laifi ba haka maza Allah bai laifi ba sai maza Allah ce to idan ban yi adalci ba wane ne kuma zai adalci a ban ƙasa nan da nan Umar ya zaro takobi ya ce izalli ya rasulallah adurbu unka munafiq ya ce ya manzara don Allah kai mun izin in sare wuyan munafikin na a huta da shi sai mazala ce da'ahu fa inna lahu ashaban ya tun zala ce a kyale shi yana da ƴan uwa ba su zo ba amma da su zo munafukai mazala ce waɗannan mutanen ke ba ku labarin za su zo idan ɗayan ku ya kwatanta eh ibadarsa da ibadarsu sai ga sun fere shi kanta kau sun wuce shi yace amma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ta kan fita fit haka suke fita daga musulunci a wata ruwayar ma maza yake cewa in kun kwatanta karatun Qur'anin ku da nasu sai kaga sun kere ka amma karatun Qur'anin la yujawizu ba ya wuce makogoro sai kai zuciya ba dan Allah bane ba dan Allah bane mana da dinga faɗan suffan su da ya gama faɗan su zaka kai to ai kawari ne ga tsananin ibada amma ba imani suna fita daga musulunci kamar yadda gashi yakan fita a ɗanyen gari ka zare shi tsummat gashin ya fada sai ka zaro ka bar ka ga garin daban gashin daban haka suke fita daga musulunci haka suke fita daga musulunci kwana sallah kwana karatun qur'ani amma amma ina munafikai ne su ne kawari kwana sallah sai za a wata rana kai tafiya da mai bin sunnan manzon Allah mai aqida da dan kawarish suka je ka samu masauki dan kawarish ne yana ta sallah da daddare idan mu'mini mai bin sunnan manzon Allah daga ido ya kalle shi sai ce naumun ala yaqinin khairun min salatin bila yaqin sai kuma ya baccin sa ga jima can sai wani ya tashe shi da karatun Qur'ani yana sallah karatun Qur'ani sai ke tashin sai yana sallah yana nabil fili sai daga ido kalle shi sai zaki ce masa naumun ala yaqinin khairun min salatin bila yaqin sai koma ya baccin sa ko gane bane ai haka ne bacci da imani da yaqini da shari'ar musulunci ya fi kwana sallah ba imani ko ba haka bane farilla ma ba za ta maka amfani ba balle na fila balle ta jiri ko gane bane karin magana da ya masa shi wannan mumin ya kwana yana baccin sa shi kuma wannan kuma kwana yana sallah amma zindiki ne Allah ya sauka Allah ya sauka to kan maganan sababin saukan akwai da suka ce dukiya ce ta ganima ce ta Hunain kun san Hunain ai wanda wani wuri ne tsakanin Makka da Taif aka yi wannan yaki din wanda an samu ɗarurrukan raƙuma ɗarurukan raƙuma maza Allah ya dinga bawa mu'allafata kulu menene kulubahum suwa mu'allafata kulubahum suna da ma'ana da yawa sai ku dan saurara ku ji na farko musulmi sabon musulunta wanda imaninsa bai yi ƙarfi ba za a iya kawar da shi ya ridda ana ce musu mu'allafat kulubi sana akwai waɗanda kuma ana kwaɗayin su shiga musulunci saboda muhimmancinsu a cikin ƙabilansu suna da faɗa aji suna shugabannin ƙabilan wadda in sun musulunta zai jawo ɗaruruka ko ma dubbai su ma menene su shiga musulunci don annasu aladini mulukim don yawancin mutane suna bin sarakunan su kan addini to irin wannan sai a jawo hankalinsu ana ce musu menene mu'allafat qulubuhum an gane wannan yawa akwai kuma waɗansu mutane waɗanda suna ɗan kwaɗayin shigan musuluncin suna so su shiga amma talauci na damunsu akwai basussuka a kansu akwai haƙoƙi a kansu inda da a warware musu wannan damuwan za su shiga musulunci saboda suna jin kada su shiga musulunci masu bin su bashin nan su zo menene su kama su ma musu dan abubuwa zo menene su janye to irin waɗannan aka biya aka ba su kuɗi suka warware damuwai za su shiga su ma ana ce musu menene mu'allafat qulubuhum kun gane wannan to irin waɗannan manzo Allah sai dinga daukar raquma yana ba su akwai mutum da aka ba shi raqumi 100 kaman trailer 100 ba musulmi bane waɗannan munafukan suka ga suka ce oh wannan ai babu adalci ga mu mu musulmi muna sallah muna kaza muna kaza muna kaza ka hana mu ka dauka ka bai maka shire ƴan uwanka ko da aka suke kafirai yan uwanka kurai shawa ko dan kasan an biyo irin su abbas an ba su an gane irin su wani ana ce masa alƙam an ba su sai suka dinga sai maza Allah ya ce suka ce ba babu adalci sai maza Allah ya ce ba to in bai adalci ba ya dai adalci idan Allah da yake cikin sama ya aminta da mu yanzu ku mutane kuke ban kasa ba za ku aminta da ni ko yadda ni amintacce bane ku yadda akwai dalilin da yasa na yi haka ina da wani masaniyar da baku da shi ina da ilimin da baku ba za ku ba ni wannan uzurin ba nan ma Umar yace a bashi ya sare wuyan munafiki manzo Allah ya kyale shi ka san shi Umar ba wasa yanzu yace da shi dai kisa in an tawa manzon Allah ba wasa shi ba wasa ba wasa wasu kuma suka ce a zakka din ce da aka karba wajen mawadata wajen rabawa aka raba wasu masu kiyon dabbobi wasu talakawa aka raba musu su kuma kafin a tazo kansu ta kare suke suka dinga aibanta mazala suna zagi suna ce ai ba adalci bane suka ce ma zakkan ma ya fi bit yan uwansa na jini ya fi ta muhajiruna su ansar mutanen Madina an bar su haka suka dinga faɗa suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma ni ma ba akwai mutane wasu mutane da na ɗauki taimakon dubu ɗari biyar na basu ba wani ya dinga tafiya yana zagi na ko gane ba ne dinga yana zagi na dalibi na ne anan kuma ba na kore shi wallahi na kore shi kamar yadda manzo Allah ya kori Marwan daga majalis zai ce tafi Makka ba nan ba tafi Makka ya kore shi ma na kore shi yanzu ga duk wani fa'idan da ake samu yayi asara waye cuta kansa shi zai san hikiman da yasa na dauki wannan taimakon dubu ɗari biyar ɗin na ba shi bai sani ba saboda jahili ne shi bai sani ba ai ba ai kwanaki ma na gama kissan da abin da ya faru a majalisar manzon Allah manzon Allah ya dauki kuɗi dukan su musulmi ne ya bai wani musulmin bai bai ma wani ba sai suka samu manzon suka ce ya rasulullah wannan ba da gaba ji kuɗi na ba mutumin kirki bane ga bayan Allah masu takawa ga takawan su a fili su ya kamata ka ba su amma na mutumin mun san fasiki ne sai manzon Allah ya ce eh na sani na sani na sani da sani na ne haka manzo Allah mutu karma yace sau da yawa da dan dauki kyauta in hana mutumin kirki in dai ba wanda ba mutumin kirkin ba ko ku gane bane yace na san wani ya fita kawa in hana shi in bawa mai karancin ta kawan saboda menene don a kare sharrin wannan kare sharrin wannan shi wannan mai taka wannan ko ka bashi ko baka bashi ba da ku zauna lafiya da shi shi ma dama ba yana tare da kai dan ka bashi bane a'a ba a shi don Allah ne baya kwadayin abun hannunka ba kuma dan shi yazo ba shi addini ya kawo shi ko a bashi in an bashi riban kafa ne ba dan shi yazo ba wai kura ta fito neman abinci ta zaka kwado tace ba dan ka fito ta lome shi ta yi gaba tace ba dan ka fito amma ba da abarka ba kaga kura ta fito dan kwado ne ita dan babban nama ta fito amma ta ce ima ba za ta bashi ba ta lome ta yi gaba shi wannan ba ya zo dan a bashi wani abu bane dan tsantsan addini ya zo don haka nan shi ko ka bashi ko baka bashi ba za ku zauna lafiya amma wanda ya zo dan neman wani abu in baka bashi ba balle kuma ka san masharranci ne to lan kai wasa sai ya baza maka majalisin ma mutane nawa ne suka zo irin wannan wanda ban ba su ba da suka koma cikin gari in ka ji maganganun suke faɗa a kaina kare ba dai ci ba amma da an ba su da dubboci ba mutumin kirki irin Idrisu da kuma suna nan yanzu anan ko ba gane bane da tamboyi masu tsauri masu za su jefa mini su nuna cewa eh su din nan sun fahimci inda aka sa ga kuma ɗaliban majalisi ne sai aka manzo Allah ya ce Saudi ana kan nan abu in ba mu wani na san akwai da ya bi shi ta kawa ko da ya bi shi tsoron Allah akwai da saboda hikima yi sai za mu lalace dinga daukan wannan zaƙumi ɗari yana bai ma kafiri ya dauki raƙumi hamsin goma ya bai ma wanda sabon musulunta saboda menene tartaiban da kulubihim attracting saboda jawo hankali akwai mutumin da baka bashi ba ku zama lafiya da shi ba ko ba gane bane wallahi baka bashi ba ku zama lafiya da shi ba amma akwai wani ba ruwansa ko ka bashi ko kar ka bashi duk daya ba dan shi yake tare da kai ba sai za mu zala yake wannan rabo na hikima da to irin wannan ne munafiki suka dinga aibanta manzon Allah ya dai wa kafirai mu musulmi ya hana mu ai yan uwansa ma yake bayarwa ai ba ai Umar har abun ya bata masa rai wannan ba ta kai ma a gaban manzon Allah fa ake faɗa me kake ji sun koma gefe kuma a gaban manzon Allah kirikiri shine Umar ya zare takobi ce zai sare wuyan wanda yayi wannan magana din manzon Allah ce a bashi akwai ƴan uwansa munafukai su ma za su kullu ba shi kadai bane akwai ƴan uwansa za su kullu yanzu manzon Allah kace bai adalci ba ai shi ma yadda mamaki ya kama shi yace fa in lam adil faman ya'dil in ni ban yi adalci ba wa a cikin gudu adalci kuma a madina na annabin Allah manzon Allah da aka aiko da musulunci addinin da bai kowanne adalci in ni ban yi adalci ba kuma dai adalci haka manzon Allah ya gaya musu kuma haka din ne in dai manzon Allah bai zama adali ba wai adali kai ne adali to ai ga ma son zuciyar nasu Allah ya faɗa fa in wudu radu in an ba su to dama su dama da musu a ba su ne manufansu ba addini bane manufansu ba Allah bane manufansu ba manzon Allah bane su dai a ba su su kosar da kansu an ba su shikenan da zana lafiya da su wa in lam yudau ba idahu yas Allah can ba ba su to shikenan tashin duniya kuma ya zo komai za su iya faɗa komai za su iya faɗa ko a gaban manzon Allah ko a bayansa su dama damuwansu abun duniya ne in an ba su a zauna da su lafiya in ba a ba su ba to komi zai iya fita da bakin su komi komar shari za su iya faɗa wa musulunci za su iya faɗa wa manzon Allah komai za su iya faɗa wa mu'mini in ba a ba su ba to kaga yanzu ma akwai irin su in ka ba su ka zama mutumin kirki ka zama salihi in baka ba su ba kokari ma suke samu dan wani kuskure su watsa shi ko ba ka bane ha duk mai karantarwa ya san wannan duk mai karantarwa ne kana kana ka san irin wannan Allah raba mu da sharrin su raba mu da sharrin su wa minhum Allah ta cikin munafikai din nan man yalmizuka fi sadaqa ko da ke aibanta ka akwai mai zagin ka akan karban zakka da kake kake rabawa hayu du minha na ba su rabu da cikin zakka din nan radu sai ga suna annashawa suna jin dadi suna kyawawan maganganu wa in lam yudan kuma ba a ba su ba fa min haritin wannan zakka din idza mu sai ga sunan kwatsam yaskatun suna fushi suna aibanta manzo Allah suna zagi suna bakar magana saboda menene ba a basu ba to irin wannan ne wani lokaci manzo Allah kan basu dan ya kubuta daga sharrin su irin su ne ko ba gane bane yawa ga mutumin kirkin sai ya hana shi tayyib ci gaba
ولو أنه
Yasa ne ba ta lafiya Allah sarki Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya kai Allah ya ba ta lafiya ya zo saboda lokacin an raba ta da mama bata kai a raba ba irin wannan yana faruwa ba na manta akwai ɗana abdulrahman lokacin za mu tafi aikin hajji da mahaifiyarsa nai nai na ce ta bari sai ta yaye shi ta ce a'a za ta kai shi wajen kakansa kenan mahaifiyarta a rene shi ta mara ce ta riƙen ta kai shi aka dinga ba shi madara sai ina ji ina gaya maka da cututtuka suka bullo masa sai da muka je ai da muka je asibiti shida muka kwanta sai da ta kai ma hanyar da a masa allura ma babu hanya haka kawai gawa kawai sai ka dauka ba ma motsi kama da ke ma kana da nafsin an ta mota ila gashi ne kamar ma bai yi ba ma kamar bai yi ba ya rayu amma dukkan mu sai da muka fi da tsammani yawwa duk sai da muka fi da tsammani saboda haka raba yaro da maman ma'aifiyarsa lokacin da bai wuce wata biyu wata uku yakan masa illa a lafiyar sai yakan masa illa gara ma ce ya kai da shekara guda din nan wata bakwai da an lokacin ya za a yi amma wata biyu wata uku lokacin da yake maman yake gina garkuwan jikinsa raba shi da shi ba karamin hatsari ba ne to kaga shi ma yarinya ta saka ne tana yar karama aka raba ta da shi kaga dole za ta samu irin wannan matsala Allah ya ba ta lafiya ni da dai kwana ɗaya ce zai iya dawo sai da aka yasa ya jima Allah ya ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasulu Allah ce da mana dan abun da aka ba su sun yarda da shi sun gamsu da shi eh ba su rena ba ba su yi raki ba wa kalu suka yi kyakkyawan magana suka ce hasbunallahu a'a mu kan ko na ba ba ba mu ba ma ai Allah ya ishe mu Allah zai azurta mu gaba in ba ba mu yau ba ai gobe da a ba mu in ba ba mu gobe ai jibi da a ba mu Allah ce da mana sun yi wannan magana maimakon su zagi manzon Allah maimakon su aibanta shi su ce ya bai mu waɗansu da yawa su su an ba su ɗan kaɗan ko ma ba ba su ba da sun faɗi haka da wani shi ya bi musu alheri sai utina Allah min fadi sace a ai Allah zai ba mu falalansa ai falala tana hannun Allah ne ko da manzo Allah bai ba mu ba tunda arziki a hannun Allah yake ai Allah zai zai azza mu ta wani guri ta inda ba mu zata ba ma ko ba gane bane wai abin da ya kamata kenan waɗannan mutane munafukai da wannan kalma ya kamata su faɗa amma ba su faɗa ka ba ba su faɗa ka ba eh su ƙara da cewa inna ilallahi ragi wasu a mu kama aljanna mata kuma mana komai da mata suka faɗa abun duniya kuma dan ba ba mu sai mu mun bi kwaɗayin abun da yake wurin Allah shine menene aljanna da haka suka faɗa a da sun zama muminai amma ina suka dinga maganganun banza suna aibanta manzon Allah suna jingina masa zalunci suna jingina masa rashin adalci suna jingina masa rashin iya rabo suna jingina masa zaben waɗansu mutane da haka suka bata suka halaka suka zama munafukai don aibanta manzon Allah munafurci ne ko ba munafurci bane munafurci ne aibanta manzon Allah ko da kalma ɗaya munafurci ne yawa Allah tsare mu da aibanta manzon Allah Allah tsare mu yawa
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
a yana ga kila bayanin wannan aya ɗin nan ta maganar zakka lokacin ma ba zai isa mana ba don tana da bayanai da yawa da ya kamata a yi saura minti ku duba mana ta amtu kuna saura nawa ne yanzu saura minti ishirin saura sha biyar to ai mukan ɗan ba da filin tambayoyi minti nawa kenan za to gaskiya tana buƙatar dogon bayani dan kun sa nace muku zamu tambaya shin ma'aikatan mu nan yau da basu da albashi kai amma dauka ana basu albashin albashin dan Najeriya yanzu da ake bashi a lokacin da buhun shinkafa yake 15,000 16,000 buhun masara kusan 8,000 ko 7,000 buhun suga wajen 11,000 ko shin sun cancanci zakka ko ba cancanta ba to shine da mai dogon bayani ku ji maganganun malamai abubuwan ma da ake zakkan da su kuma nawa ake cirewa nawa ake bayarwa haka wannan ya ishe mu karatun ma gobe kawai muka zo ina ganin kila da ishe mu yawwa insha Allah malam karanta mana tambayoyi
Assalamu alaikum wannan tambaya cewa wai ya halatta a mutum ya karbi riba domin ya amfani da shi wajen ceto rayuwar mutumin da bai da lafiya mai jinya
ban gane wannan me yake nufi ban gane karɓi riba wajen ceto mutumin da bai da kamar yayi kenan ai Allah bai sanya waraka a cikin haramun ba haka manzo Allah ya fara Allah bai sanya waraka cikin haramun ba yawa Allah bai sanya waraka cikin haramun ba cuta dai Allah yakan saka ta ko ba shi bane wa yake warkarwa sai ka cire matukunna ka karbo da matukunna ka ka saya masa magani da shine dai warke wannan ba gaskiya bane na gaskiya bane ka ji tsoron Allah ato ko ko dai ba izgili ba dai nema ayi wa Allah wayo ne Allah ya haramta wani abu ayi kokarin cewa Allah ya sake halatta shi kuma ta wani guri ai abin da suke nufi kenan ce wai wai wai ka karbi riba to irin wannan da zai mu ce to ba ya samu ayan da ta nuna ka ko hadisin da ya zo in akwai sai me yayi mai bashi fatawa da shi amma kawai da ra'ayi da ka kawai mu kare ta aya ko mata kwaskwarima ko mata penalty mu ce a ai da rura ne rashin lafiya ai je ka karba kawai da da ra'ayi mu kare ta ayan kenan ko da ta da ta haramta karban riba mu karanta mu kare ta hadisan kenan ko da suka hana cin riba saboda rashin lafiya ko Allah shi ko bai san rashin lafiya ba ko ya haramta ta ai da Allah ya kamshi ya kamata ya kawo exception ko istisna'i ya ce a mun haramta muku cin riba amma sai dai sai dai in rashin lafiya ya samu na gonga ku ci riba ku je ku samu lafiya ko ba haka bane ko in zaka bada cin hanci ka je karbi cin riba ka bayar ku ji tsoron Allah san tambayoyin magana malami ne kurka irin tambayoyi mai amfani ci gaba
a wani kuma tambaya ke cewa akwai wata ta haifi biyu amma bayan kwana arba'in sai ta rasu wai za a iya cewa ta mutu ta mutu shahada
maganan da ake mutu shahada wadda ta mutu akan gwiwa me mutu akan gwiwa tana kokarin aifo shi fito da shi sai ta mutu sai manzo Allah ya ce to ya kame bakinsa ya ci gaba da azuminsa Allah ne ya shayar da shi Allah ne ya ciyar da shi sai wani mun tambaya da sai ce to malam mutum ne ya manta sai ya ci dambu sai ya tuna yana azumi sai ya bar cin dambu to amma kuma ya shaƙe shi in bai sha ruwa ba to kaga nan abin da yake so bayan ya san hakikan ya tuna yana azumi yana so kuma ka halatta masa lokacin shan ruwa mutum
Assalamu alaikum wannan kuma ya rubuto ne ce na neman mala ya masa afuwa da yana daga cikin waɗanda suke zagin malam saboda maganganun da yake ce a bakin mutane na kairai game da karantar wannan amma da ya zo ya saurari karatun ya ji duk abin ba haka ba ne shi yasa yake neman malam zai yana roƙon malam ya gafarta masa saboda irin abubuwan da ya faɗa game da shi Allah na masa abuwa ni ma Allah ya mun afuwa kurakurai na eh na masa abuwa akwai irin sa da dama waɗanda suka zo ce dama lan gaskiya mun yi muna ma maganganu maganganu a kanka saboda munanan labarai da suke ishe mana a gefe to ni irin waɗannan da sai nan ke musu to dama abin da ya kamata tuntuni kai idan labari ya zo maka me ya kamata kai kai bincike idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatuzyu ala ma fa'altum nadima Allah ya ce wani fasike zo muku da labari kan wani to kar ku doro a kai ku je ku yi bincike ka zama ganau jiyau ka zo ka ji to da yawa waɗansu ma sun tallata da a wannan ta irin wannan hanya din ko me akwai hikiman sa sai a ji a ga mutum ƙarya wannan ƙarin shi ta sashi ya kamata ya zo ya ji yana zuwa kuma zai faɗa tarko na ai na yi tarko kai ba ga na zarge ka ba na zarge zargin ya tarko na tsara kan nan in labari yake kaga mai da mutum babin adalci ka je ka ji kar ka zauna da jita jita balle ku zo kana ta zagin mutum ba da haƙƙin sa ba kana ta aibanta mutum baka taba ganin mutum ba baka taba zama ka ji bakin sa ba ka samu makiya kuma ba wani wanda zai zana karanta rafa ya samu makiya annaba ma suka samu manzala labarin ba ka sanin muna na labarin da aka dinga yada na manzon Allah ba sadiyin ne mai sabon addini ya ƙi addinin iyayensa ya ƙi addinin babansa ya ƙi addinin ma'aifansa ya nuna ma addininsa ya fi kowane addini kenan kaga addininsa ya fi na babansa ya fi na ma'aifiyarsa ka kenan wannan ba na ko bane da haka aka dinga wautar da mushrikan makka yawa waɗansu aka dinga wautar da su cewa duk abu da aka yi shekaru aru aru yau ya zo ya ce duk masu yin wannan wawaye ne haka ma ke ba da ce wai wawaye ne wai ya ce ma mahaukata ne safata alihatana wasu aka suka dinga ya manzon Allah ka mai da allolin mu ma duk wawaye ne Allahn ka ne kawai aka suka dinga yi to waɗansu masu hankali sai suka dinga bincike kan addinin musulunci shin ya matsayin ma gumakan suke ya matsayin ma waɗanda ake ce musu allolin shin allolin ne da ake sun cancanta da haka da aka zata shirya zuwa ga musulunci ba su zauna ba ba su zauna ba yawa sai ka dinga tayi bincike akan labari ya zo maka baka ci na zama ba ka tashi kai bincike akan mutum in kuma ba za ka yi bincike ba to ina baka shawara man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut in ka yi imani da Allah dan tashin kiyama in an yi magana akan mutum in ba za ka je kai bincike ba to kai rufa kanka sai ka ja baki kai shiru ba ruwanka in ce ka ji eh to ka batta anan amma in ka ki aka je ka fada wace wani aka wannan bawan Allah abin da ya yi Allah ya gafarta masa Allah ya mana ba matsala
a wani kuma tambaya ce me yasa ne ba a abin nan malai ba sa kafarta hawari duk da cewa ga abubuwa da yawa da suke yi na zahiri na kafarci da isharori da asar suke na kafarcin su a'a kai tsaye ba dai ce me yasa malamai ba su kafarta kawariji ba a'a an kasu kashi biyu akan kawari wasu suka ce kafirai ne qat'an akwai malamai da dama da suka ce kafirai ne wannan babu ji akwai akwai wani kuma suka ce a fasikai ne fajirai ne fasikai ne fajirai ne a a Ali ibn Abi Talib an yi kokarin ya kafirta sai ce a'a yace mutane ne masu neman gaskiya amma ba same ta ba ko ba ba kowane mutum mai neman gaskiya ne yake samu ba sai Allah ya maka menene gamdakatar sai Allah ya maka muwafaka yawa wajen neman gaskiyarsu ne suka je suka ɓace suka dinga fassara ayoyin qur'ani ba daidai ba suka dinga fassara hadisai a bisa ra'ayinsu har ma ta kai ma ai da mu faɗi mu faɗi irin sufar su duk sallan ka ba za ka yi dan kawar jibi kwana sallah yake ba za ka yi karatun qur'ani ba kuma suna tsananin gudun haram don su a wurin sun kai ka haram kai kafiri ne ma ka ga an wuce gona da iri su ba wani abu haram a wurin su a'a zina kafurci ne shan giya kafurci ne ƙarya kafurci ne annamimanci kafurci ne gulma kafurci ne taba matan wani kafurci ne zunɗe kafurci duk wani abu na haram su auren su kafurci ne sai za su ba su aikata haramun masu saboda tsananin abin nan su to amma kuma haka yake a shari'ar musulunci a wajen magabata cewa in ka aikata haram ka zama kafiri a akwai sabon Allah daban akwai kafurci daban ba kowane sabo ne ake ce masa kafurci ba amma an yadda kowane kafurci saban Allah ne amma ba kowane saban Allah ne kuma kafurci ba an gane wannan yawwa saboda hakan nan akwai wadanda sun kafurta su lura da hadisin da manzo Allah yace suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita suka bi doron hadisi suka ce a kawai shi kafirai ne kawai ba wani kokonto yawwa ba wani kokonto wasu kuma suka ce a'a tunda dai manzo Allah bai fito karara ba kinaya yayi to a bari anan a basu a fasikai fajirai azzalumai an gane wannan kada ka an kasu kashi bikan kawali wasu kafirta su su kafirta su ba na'am har lokaci yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka